أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ينقوى يومنا لتنين الشرنقة وتر رمضان هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم دقى مكة زوى مدينة شكرة تدبوت إيدي تريه أولى ثلاثين دا ترى wanda ya daidai da hudu ga watan shida miladiya haihuwar annabi isa ɗan maryam alaihi salam shekara ta dubu biyu da goma sha takwas muna cikin tafsirin alkur'ani mai girma mun tsaya a cikin suratul ma'ida aya ta tamanin da biyu muna fatan allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagoran mu cikin wannan karatun da za mu gabatar allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin ayyukan da za mu gabatar Allah ya kashe mu akan haka Allah ya sanya aljannar firdaus ta kasance ita ce makomanmu da mu da ku gaba daya kafin mu fara karatu mun yi ma ƴan uwa alƙawari akan wata mas'ala da wadin suka tambaye a yi takaitaccen bayani kan abin da shahi wato i'tikafi muka yi musu alƙawalin cewa za a yi bayani amma a takaice abu na farko wanda ya kamata mu yi bayani a kansa shine cewa shin me ake nuhi da i'tikafi a cikin larabci ana nuhin luzumu shay'i ka lazimci abu ka tabbata a kan shi kamar yadda ya zo a cikin alkur'ani a waɗansu ayoyi da dama qalu lan nabraha alaihi akifina hatta yarji'a ilaina musa wajawazna bi bani isra'ila al-bahr fa ataw ala qaumin ya'kufuna ala asnamin lahum annabi ibrahim yace ma babansa da ɗan uwan da mutanensa wato ma hadhihi tamathilu allati antum laha akifun amma a cikin shari'a me ake nuhi da itikafi wannan alarabce ne malamai suka ce luzumul muslimul mumayyiz masjidan li ta'atillahi azza wa jalla musulmi ya lazimci mai hankali shine al mumayyiz ya lazimci masallaci don yin da'a ga Allah subhanahu wa ta'ala ka zamna a cikin masallaci baka fita zuwa wani lokaci wanda ka keɓance don yi ma Allah wato da'a ba ana ibada kenan sannan kuma sunna ne ba wajibi ba an gane ko kuma shi wannan itikafin ya zamanto a cikin mutanen da suka gabace mu don Allah ya ce wa an wato an tahira baitiya lil ta'ifina wal akifina wal ruk'a'is sujud na ana magana ne akan annabi Ibrahim alaihi salam an gane ko sannan kuma ya zo a cikin tamu shari'a wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid hadisi ya tabbata daga ummul mu'minin radiyallahu anha Aisha tace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin sahihul bukhari da sahih muslim anna an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam kana ya'takifu al-ashr al-awakhir min ramadan hatta tawaffahu Allah daga farko suka ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance a cikin wasu hadisai yana yin azumi na goma na tsakiya amma daga baya sai koma yin goma na ƙarshe har ya bar duniya akan waɗannan yake an gane ko to don haka dai kuma duk musulmi sun yi ittifaƙin cewa ya itikafi yana daga cikin ibada ta Allah subhanahu wa ta'ala sharuɗan ya itikafi mutum an ya kunal mu'takifu musliman dole ne zamanto musulmi mumayyizan aqilan mai hankali sannan kuma an niyya dole sai an yi niyya don Allah ba an tafi da na wata niyya ba ina fata an fahimce akwai mai zuwa itikafi don ya ɗauki randevu da waɗansu ya kasuwanci da su a can akwai mai zuwa ya itikafi don saboda ya kwaɗe da budurwar shi don wannan babban masallaci da ana yin kiyamun laili manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce innamal a'malu bin niyyat hadisi ne wanda yake da cikin sahihul bukhari da sahih muslim na umar ibn al-khattab kenan dole sai ya zama to musulmi sai yayi niyya don Allah an yakuna al-i'tikafu fi masjid ya zama to cikin masallaci ba a yin shi a gida don Allah ce wato wa antum akifuna fil masajid fil masajid kin nan wa in ba hanafiya ba sun kasance cewa ko a gida ana iya yi dole sai dai a cikin masallaci sai dai malamai sun yi sabani wato akan wani masallaci waɗansu malamai suka ce an yakuna al masjid alladhi ya'takifu fihi tuqamu fihi salatu al jama'a ya zama to masallacin da ake yin sallar jama'a ne kenan sallar biyar biyar wato ana yin sallar biyar biyar shikenan babu matsala an gane ko don haka wannan abin da ɗansu malamai suka ce amma akwai ɗansu malamai irin su sheikh nasiru dini albani suna ganin banda masallacin makka da masallaci na Madina da masallaci na Qudus ba a yin itikafi domin akwai hadisi na Hudhaifa ibn al-Yaman radiyallahu anhu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda Imam Abdul Razzaq da Imam Tabarani sun fitar da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la itikafa illa fil masajid thalatha ba a itikafi sai masallacin ne guda uku to wannan la nafiya ce lil jinsi kowane irin itikafi to amma malamai suka ce nan abin da ake nufi wai ma'ana babu itikafi cikakke kamar yadda sallah ana mudha'afata a wadan suraren to babu itikafi wanda ya da masallatin ne ba ana nufin babu wani itikafi wanda za a yi ba tunda imamu sa'id yace da an kace wa antum aakifuna fil masajid kaga wadannan masallatin ne na wadanda sun san su a lokacin saukan wannan aya ina fata an fahimci wannan sabani ne na malamai amma in ya zamanto itikafin zai zamanto za a sallar juma'a kuma kana ci bai kare ba tunda tana yiwa kwana biyu ka ɗauka ko uku kafin sati ya dawo to dole kenan wannan sai masallaci wanda yake ana yin sallar juma'a tunda ba a fita a sai zuwa wani kenan tun farko in ka san zai kai juma'a sai dai ka nemi masallacin da ana sallar juma'a a cikin sa ina fata an fahimci waɗansu malamai suka ce mace ba za ta yi itikafi a gidanta a cikin ɗakin ta shine mafi zama ingantacce amma dai wannan bai yi ba saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin itikafi da matarsa ko ba haka da bane wanda suka ce a'a in tare da matarka ne to ya halatta amma in ita kadai ce to wannan an ta yi shi a gida to wannan kuma istihadi za su wallahu subhanahu wataala a'lam sannan waɗansu malamai sun sada amsa dole ba a yi itikafi sai mutum ya zamanto bai da hadasi mai wato babba babu janaba babu aila babu zunubi an fahimta ko to amma waɗansu malamai suna ganin waɗannan ba su hana shiga cikin masallaci don la taqrabu salata wa antum sukara wasu sun kaddara la taqrabu makana salati wa antum sukara sai suka ce ba a shiga masallaci sai an zamanto babu janaba babu haila wasu malamai suka ce a'a sallar sai abba za a yi ba amma shiga cikin masallaci ya halatta an gane ko sannan kuma yin azumi a ce mutum bai yin itikafi sai yana da azumi ba gaskiya bane ina fata an fahimci kada kai kai itikafi ba tare da azumi ba da wani dalili hadisi ya tabbata a cikin sahihul bukhari da sahih muslim daga umar dan khattab radiyallahu anhu qala yace ya rasulullah umar ya tambaye manzon Allah inni nazartu fil jahiliya ni nayi bakance nayi alwashi a lokacin jahiliya kafin zuwan musulunci an a'takifa laylatan an gane ko fil masjidil haram kenan in yi itikafi na dare daya a cikin watan Ramadan fa qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ausi bi nazari ka cika wannan alwashin da kai kaga lokacin jahiliya yin shi da yake alkhairi ne an tabbatar da shi abu na biyu ya ce fil layl cikin dare alhali ko ba a yin azumi cikin dare wannan biyu cewa kenan itikafi ba dole bane an gane ko to sannan kuma lokacin yin itikafi malamai suka ce shine lokacin da mutum zai zama a cikin masallaci gurgurdon abin da yi waɗansu malamai suka ce yana da aƙallu mudda ko aksaru mudda amma zance mafi inganci babu aƙallu mudda a ciki waɗansu malamai suna ganin kana iya itikafi na awa ɗaya ka kashe salula ka kashe komai ka je kai awan nan sai kai ibada ka ka fito wanka an gane amma waɗansu malamai suka ce a ɗauki dai yini da dare domin shi dai ne ba a ruwaito ba aka ga wannan daga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma dai in mun kalli ibada ce da ba a haddade ba shari'a ba ta haddade shi kenan babu matsala an gane ko sannan kuma mafi tsadan lokaci shine goman karshe domin hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na Aisha kana nabiyyu sallallahu annabi sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu al-ashr al-awakhir min ramadan hatta tawaffahu Allah kaga goman karshe kuma sune mafi wato daukaka da daraja don akwai da lutul qadri a cikin su an gane ko to sannan kuma in mutun yana son ya shiga i'tikafi mutum zai wato zai shiga ne in dai kwanaki goma na ƙarshe yake son ya samu malamai sun ce zai shiga sabihatul yawm alhaji ashar zai shiga daren 21 kinan lokacin da an kace yau wato kamar yau muna 20 ko an gane ko yau muna 20 to sabiha kinan safiyar wannan yini daga nan za ka shigo sai da mutu ka samu kwana goma kinan asuba ta jiya an gane ko yanzu wannan asuba da aka yi ita za ka shiga domin in ka bari dare ya yi tsayi an gane kina an shigo dare na ashirin da ɗaya sabi hakin da safiyarta sai ka shiga an gane ko ma'ana safiyar dare na ashirin da ɗaya safiyar shi kenan yau na ashirin ko yau da daddare an kai sallar sarawin ashirin da ta shigo to da asuba lokacin da ya kamata mutum ya shiga an gane ko wannan shi ne ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin hadisin Aisha radiyallahu anha tace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya'takifu fi ramadan wa idha salla al-ghadata idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sallata al-ghadat safiya ko dakhala makanahu alladhi kana ya'takifu fihi sai ya shiga wurin da yake yi amma malamai suka ce wannan ya danganta da abin da ka yi niyya in ka yi niyya tun da daddare za ka shiga ka ƙara maka ka lokaci amma dai in dai goma ƙarshe to ga yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aikata da saboda akwai sabani amma ko sabanin da fahimta ne an gane ko to sannan kuma mai itikafi bai da izinin ya fita sai ga lalura misali ya je ya yi kashi ko fitsari ko wanka in akwai yana jin gajiya ko datti a jikinsa amma dai ba a son mai itikafi ya je ya zamna don saboda ya surutu tare da mutane ko mai itikafi ya zama to ya bar salula sai kunne ana facebook ana kaza ana kaza ko ana hira da masoyiya ko da mata wannan duk ba a itikafi bane amma an ce an yi rangwame in matarka ta zo ziyara gare ka ka raka ta domin hadisi ya tabbata a cikin sahihul bukhari da sahih muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu'takifan fa ataitu laylatan dai safiya mata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tace yana itikafi sai nazo masa wani dare fa haddathuhu sai muka yi hira da shi thumma qumtu sannan ni tsayu fanqalabtu lakuma fa qama ma'i liyaqlibani sai ya koma tare da ni saboda ya raka ni to kaga wannan yana cewa yana yiwa matan mutum ta zo ta kai masa fira an gane ko to dan haka amma dai baka cewa ta waya domin akwai bambanci tsakanin zuwa da ta waya kaji wani zai iya riɗewa da wanda ya ce to ai duka ana yi kuma wannan wasu wani ɗan lokaci ne kaɗan ba duk lokacin za a bayar ba an gane ko Allah ya gane da mu abu na ƙarshe abin da shahi itikafi shine abubuwan da suke bata da itikafi na farko malamai sun ce mutum ya fita daga cikin masallaci da gangan babu wata lalura kawai ka fita to in ka kai ka zai lalace an gane ko sannan abu na biyu da mutum ya sadu da matarsa itikafi ya baci wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid an gane ko shi asalan ma dan can antum aakifuna fil masajid ba ana nufin kakka sadu da matarka ba kana cikin masallaci ana nufin kana matsayin mai itikafi domin shi itikafin ba in sai a cikin masallaci dan ka wani ya tawilin wannan aya an gane ko sannan kuma malamai suka ce daga cikin abin da ke wato bata itikafi mutum ya fitar da maniyi ta hanyar jima'i ko ta hanyar shafa al'aurarsa hashe zubar da maniyi sannan kuma idan mutum ya haukace itikafin shi ya ɓaci sannan jinin biki da jinin haila suna fata wato itikafi a wajen waɗansu saboda suna ganin waɗannan suna hana ibada duk da ke waɗansu malamai suna ganin jinin haila da jinin biki da janaba ba su hana mutum ya shiga cikin wato masallaci ko ya yi karatun alkur'ani ina fata an fahimta su ko ɗan sun ce sai dai abin da ya kasance na lalura amma dai wasu kuma da wasu suna ganin babu wani dalili akan haka an gane ko aya ta ce la taqrabu salata su sun ɗauki ba ba ai hajji ba la taqrabu makana sala sannan hadisin la uhillu alqur'ana lijunubin suka ce bai inganta ba sai abu na biyar na ƙarshe shine ridda in mutum yayi ridda itikafin shi ya baci Allah ya ce wa laqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablik لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين kaga aikin ka gaba ɗaya zai ɓaci in kayi shirka ma'ana in kayi ridda kenan da mutum yayi ridda itikafi ya lalace asara ko ba haka ake cewa ba malam sai mu shiga cikin tafsiri Allah yace la tajidanna ashadda an-nasi adawa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون akwai mas'ala guda da muka manta ba mu yi bayani ba shine yaushe ne ake fita daga itikafi daga lokacin da an ka ce an ga wata shikenan itikafi ya kare wani sai kaga ya zamna sai an yi sallar asuba sannan yayi tafiya gida a'a da an ce an ga wata shikenan sai a tafi zuwa gida lokaci ya kare aka ramaka Allahu an sallame ka ina fata an fahimce ni wallahu ta'ala a'lam wannan aya malamai sun kawo asbabun nuzul daban-daban akan ta ibnu abi hasim ya fitar da asar daga sa'id dan musayyib da abi bakar dan abdurrahman da urwa dan zubair suka ce ba aka rasulullahi sallallahu alaihi wasallam amra bin umayyah ad-damri manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura amr dan umayya ad-damri wa kataba ma'ahu kitaban ila an-najashi ya rubuta masa littafi zuwa ga sarkin habasha an-najashi فقدم على النجاشي سيزو وجن نجاشي فقرأ كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سيكرن تام نجاشي saƙon manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam nan kitab ana nufin wato risala don ya ce izhab bi kitabi haza bi risalati nan ba ana nufin littafi ba ina fata an fahimta kuma ba shi ya rubuta ba shi ya ba da izini aka rubuta shi yasa aka ce mai kitabar rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ثم دعا جعفر بن أبي طالب سيكرا جعفر بن أبي طالب والمهاجرين معه دون سكي هجرة على الشيء وأرسل إلى الرهبان يتورى مع الرهبان ما سوء إبادة والقسيسين لما لم ننصر كريستوتي ثم أمر جعفر بن أبي طالب يأمر جعفر بن أبي طالب فقرأ عليهم سورة مريم يكرن تامس سورة مريم فآمنوا بالقرآن سكي إيماني دا القرآن وفاضت أعينهم wujuhum sai idanunsu suka cika da hawaye min ad-dam'i wato da hawaye fa humul ladina anzala Allah fihim a gare su na Allah ya sabkar da wala tajidanna aqrabahum mawaddatan ila qawlihi faktubna ma ash-shahidin wannan asar ne na farko sannan har yanzu akwai asar na biyu wanda ibnu abi hatim ya fitar da shi daga sa'id dan dubayr wanda wato hajjaj bin yusuf saqafi ya kashe qala yace ba'atha an-najashi 30 rajulan min khiyar ashabihi ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam imam an-najashi sarkin habasha ya tura mutum 30 daga zababbin abokanansa na qud da qud zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam فقرأ عليهم سورة ياسين سيمن ذا الله صلى الله عليه وسلم يكرن سامس ياسين كما هكذا مري أكتوا فبكوا تسوك يكوكا وقالوا ما أشبه هذا بما كان ينزل على عيسى سوك تيوانا ميي كم يواتو ياي كما دا أبندا ميفيش كما دا أبندا الله سوكر النبي عيسى فنزلت فيهم فنزلت فيهم الآية سيوانا آية تسبكا أجريسو رواية أخو إمام النسائي ستد إتا دق عبد الله بن زبير قال نزلت هذه الآية في النجاشي وأصحابه وأن آية تاسفة النجاشي لمتاننسا وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول سنوكم إمام الطبراني يا ستد رواية دق أم عباس إرم ونن ابن عباس قال ابن عباس وسعيد بن زبير وعطاء والسدي waɗanda sun ce almuradu bihin najashi shine najashi wanda aya ta sabka a kansa wato wa qaumuh da mutanensa alladina qadimu min alhabasha waɗanda suka fito daga habasha aka ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam suka zo zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa amanu bihi suka yi imani da shi ina fata an fahimce ni قال الطبري إمام الطبري شيخ المفسرين يتشي والصواب في ذلك من القول عندي زنتي وند أدري أوجنا أن الله وصف صفة قوم قالوا إنا نصارى ألا يا صفة كأن سكة سوني نصارى معنى أكان الدين يكريستانتي أن نبي الله صلى الله عليه وسلم يجدهم أقرب الناس ودادا لأهل الإيمان ورسوله ولم يسمي لنا أسماءهم ألا بفأسولا يوسف تو إذا مكدبي وأن الرواية تسوى نجاشي ma'ana an tura sako zuwa ga manzo Allah sallallahu ya tura mai sako wanda riwaya ta biyu ta ce kuma a'a waɗansu mutane ne shi ne jashi ya turo to kaga an samu safani nan an tura nan an ce an turo ita ko wannan riwaya ta Ibnu Abbas ta ce ta sabka ga Najashi da mutanensa shin Najashi da aka ce ya zo shin da shi da mutanensa ko ko shi kadai ya zo zance mafi inganci Najashi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba bai zo Madina ba amma ya ce mutanensa sun zo mai yiwa cikin tarihi su zo shi ma ba mu da tabbaci akan haka cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura masa wasiƙa shi ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura wasiƙa zuwa ga shugabannin ne na kasashe daban-daban waɗanda suke mulki a wannan lokaci ina fata an fahimce mu to amma a ƙarshe abinda za mu ce wannan ayar malamai sun kalli cewa a Madina ne ma idan ta sabta shi ko najashi qabla al-hijrati ne kaga a ce wannan aya ta sabta akan shi shine dalilin da yasa wasu malamai suka yi inkarin wannan ina fata an fahimce ni duk da yake dai lalle tabbas aya tana magana akan waɗanda suke ahlul kitab sun yi imani an karanta musu ayoyin alqur'ani zukatansu za su yi taushi za su yi retina zuwa ga Allah subhanahu wataala dan haka dai a ce kan najashi ne kawai sassabka a'a saboda najashi qabla alhijrati ne to kuma tunda qabla alhijrati ne bai yiwa mu dawo mu ce akan shi sassabka sai dai duk mai hali irin nasu na ahlul kitab wannan aya tana bayani akan shi ina fatan kun fahimce ni latajidanna Allah ya ce wallahi zaka samu zaka sami ashaddan nasi mafi tsananin adawa cikin mutane ashaddan nasi adawatan mafi tsananin adawa wato cikin mutane lillazina amanu ga waɗanda suka yi imani al-yahuda sune yahudawa yahudu sun fi kowa tsananin adawa da masu imani don sun san annabin an gane ko sun san sifofinsa ba su da niyyar imani da shi ina fata an fahimce ni ya za mu yi mu gane adawa yahudawa zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bari mu dan tabo wadansu asa Sheikh Mubarak Fori a cikin littafinsa Ar-Rahiq Al-Maktum wani littafi ne na sida ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya ci price ko free an gane ja'iza ta rubuta sira ta littafin zan Allah sallallahu alaihi wasallam a duniya gaba daya an gane ko a wajen zuwa 1970 da wani abu zuwa da 80 hafiri na duniya aka bashi wajen ina ganin kusan riyal 100 a wancan lokaci yanzu suna kai kusan inda a wancan lokaci ne an ka duba su za su kai kusan miliyan 50 ko abin da ya kama da haka to kaga wancan lokaci mai miliyan 50 kuɗi kuɗi ba ƙananan kuɗi bane yace inda ma qadiman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam muhajiran ila quba lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya yi hijira ma'ana ya fuskanto garin Madina yana mai hijira zuwa Quba ya zauna zahaba ila liqa'ihi waɗanda suka tafi ganinsa wa ru'yatihi da ganinsa Huyay bin Akhtab Huyay dan Akhtab an gane ko za'imu bani Nadir shi ashugaban bani Nadir wa akhuhu Abu Yasir ga dan uwarsa Abu Yasir falamma ra'ayahu lokacin da sun kaga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ada fi masai ila madina da mareci suka dawo madina dan lokacin nan kuba bata hade da madina ba yanzu ko tana cikin gari duk gari ne kuda ne ko ba haka ba taqulu sayyida as-safiyatu ummul mu'minin kenan ummul mu'minina uwar mu'minai safiya matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana bada labari qassatan ko qassatun hadhihi alqissa ko qassatan hadhihi alqissa da yana ta alarabci tana bada qissat yadda al'amarin ya kasance ina fata an fahimce ni take cewa qala huyay li akhi wato lamma qadima fil masa'i lokacin da suka dawo da marece qala ammi abu yasir li abi huyay sai amminta baffanta tonton onko inji masu turanci sai ya faɗa ma abu babanta ita safiya a huwa huwa ko a huwa hu shin shine ko manzon da anka turo ya'ni a huwa nabiyul mawsuf fi kitab fi kutubina shin shine annabin da anka anka bada sifofinsa a cikin littattafanmu qala huyay li akhihi sai huyay yace na'am huwa hu lalle tabbaci ne qala abu yasir yuhyi bin akhtab sai shi abu yasir ya tambayi dan uwansa fa ma mawqifuka minhu menene matsayinka zuwa gare shi qala huyay sai huyay yace adawatuhu ma hayitu zan ci gaba da adawa da shi sai Allah ya karbi rai kaga ashaddan nasi adawatan lil ladina amanu al yahuda kaga ya san gaskiya ne amma ba abin nan malamai suka cewa wato kuma haka ya kasance yana ya tafi akan adawa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kokarin ce mal Quraishawa da sauran makiya su su yaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har sai da ya tara wajen masu yaki kusan dubu goma daga kabiloli na Quraishawa da kuma wata jama'a ta Yahudawa an gane ko waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kore su bayan yakin Badar da Uhud sannan kuma banu quraiza bayan sun warware alƙawari da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kore su daga garin Madina sannan kuma shi wannan mutumin huyai shi yayi kokarin yasa suka warware alƙawarin su tsakani da musu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda shi da adawa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da kuma ghazwa sai ahzab ta kare Allah ya taimaki annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to nan ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kewaye banu quraiza an gane ko sannan an ka kama hoyayi sannan aka musu hukunci na kashi dama an ce duk waɗanda an mayaka daga cikinsu za a kashe sannan lokacin da aka kama shi za a kashe shi marra bi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam sai ya shuɗe da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam mi yace yace wallahi wa qala yace wallahi ma lumtu nafsi fi adawatika abada yace ban taba zargin kaina ba mi yasa nake adawa da kai har yanzu ban yi da dama ba ina kyamarka har yanzu walakin man yaghlib Allah yughlab duk wanda yace rinjayi Allah to Allah zai rinjaye shi la ba'sa yace ba komai aje a kashe ni qada'un katabahu Allah ala bani Isra'ila wannan hukunci ne wanda Allah ya ga bani Isra'ila thumma qutila sannan aka kashe shi kaji irin adawar da yake nuna ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan safiya da aka bayani yarsa ce ta cikinsa ba yahudiya ce amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aure ta dalili kuma hadisi na Anas dan Malik wanda Imam al-Bukhari da Imam Muslim sun fitar da wannan hadisi da lafuzza da dama amma wannan lafazi ne na Bukhari manzon Allah Anas yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sallar subha bi ghalafin yayi sallar asbahin tun da dan sauran duhu duhu thumma rakiba sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hau abin hawa fa qala Allahu akbar yace Allahu akbar Allah shine mafi girma ko ba haka ba kharibat khaybar khaybar ta ruguje kenan inna idza nazalna fi sahati qaumin fa sa'a sabahul munzirina manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace mu da mun sabka a cikin farfajin wasu mutane to ran nan safiya su za ta mummuna za mu kai musu hari an gane ko to dan haka ga fa sa'a sabahul munzirina zai za ta yi musu wato muni dan haka ga fakharaju yas'auna sai suka fita suna gudu fistikaki a cikin hanyoyi na gari wa yaquluna yahuda suna cewa muhammadun wal khamis annabi muhammad da al khamis qala yasi al khamis al jaysh ba ranar al khamis ake nuhi anan ba dan haka in kana jin larabci dole ka koma larabci hadisi ka komi ake nufi alkhamis la ana nuhin jaysh ma'ana runduna ta yaki fa zahara alaihim rasulullahi sallallahu alaihi wasallam maza Allah sallallahu alaihi wasallam yarin jaye su fa qutila almuqatila aka kashe wadanda suka kai wajen yaki an gane ko wa sabat zarari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kama zurriyarsu an gane ko da mata wadanda ba su yaki asalin su yaya amma na abinda ake nufi duk wanda bai kai matsayin da zai yaki ba yaro ko mace za a kama shi ina fata an fahimce ni da sauran kayan su sannan kuma fasarar safiya liduhiyar kalbi lokacin da an kai rabon ganima sai ta fita a cikin wato ko wanda ya kamo ta shine duhiya alkalbi cikin rabon duhiyar kalbi shi ko duhiyar kalbi wane ne shi imamun nisa'i da imamul baihaqi sun fitar da hadisi wato jibrilu in zai sabka ya sabka fi surati duhiyatul kalbi duhiya dan kalbi duhiyatul kalbi wato sifar shi jibril yake sabka da ita lokacin da zai zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wani lokaci ma'ana ya fi kama da shi wannan hadisin kuma ingantacce ne dan kan wani ya karya sa an gane ko jibril ya sa zuwa da sifa ta wadansu mutane thumma sarat li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ko a wata riwaya wa sarat li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ita hafsa ta koma ga hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an gane ko sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a'taqaha wa tazawwajaha an gane ko thumma tazawwajaha wa ja'ala sadaqaha isqaha manzon Allah ya aure ta yan mai da sadaqin ta shine yantar da ita ya yantar da ita shine yantar wato da tana matsayin baiwa akwai kuɗi da kamata a bayar na a sai bawa babu to sai aka mai da sadaqin ta shine yantar da ita don haka yana yi wa sadaki ba sai an bada shi a hannu ba annabi musa alaihi salam ya yi shekara da shekaru yana ba dabbobi abin nan abinci saboda ni yana kiwon su saboda ya zamanto sadaki na shi don haka alkur'ani ya tabbatar da wannan don haka in mutum yana da ɗaya ya ce to kai magini ne ina son ka gine min wannan gida in ka gine min wannan gida wannan kuma shine sadaki ai magana ta kare da ka gine da ka tsaya ka ɓata lokacin ka gina mishi gida a ɗaura aure ina fata an fahimce ni koko da ka je ka yi ma wani aiki ka samu kuɗi kuma ka bashi duk tafiya ɗaya ce ina fata an fahimce ni duk da yake sadaki haƙƙi ne na yarinya to shi uba in ya ce a je a gine mishi gida ya kamata kuɗin sadakin na gine gidan ya ba ya haƙƙin sa da sadakin nata ne ina fata an fahimce ni wannan dai ya nuna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya auri ba yahuda an gane ko ma'ana ana kallon kasancewa mutum musulmi ne ba wai ana kallon kasancewa shi ya fito daga jinsi kaza ko jinsi kaza ba don mu matsalan mu mun saba mu sikeli na Allah sikeli na Allah ana kallon imani da zuciya da aiki mu kuma sikelin mu muna kallon wanda an namu da wanda muke dasawa da shi da wanda harkoki suka hada mu da shi wannan shi yasa addinin musulunci ba zai ci gaba ba ina fata kun fince ni duk da yake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi aure daga cikin su kaga ashaddun nasi adawatan lil ladina amanu kuma jibril a cikin wannan hadisai da suka fitar imamu nisa'i da imamu wato al-baihaqi ya nuna yana cikin zakkuwa cikin a wani lokaci da sifa ta duhya al-kalbi kan wani mutum ya zo ya karyata don saboda mala'iku suna da izinin su zo da wata sura kamar yadda annabawa dan dan qur'ani sai sai ka ji ya karyata a'a annabawa sun zo ma annabi ibrahima da sifa ta mutane bai gane su sai daga baya mala'iku ne waɗanda Allah ya turo ko ba haka nan bane annabi wato mala'ikun da Allah ya turo sun zo ma annabi ibrahima sun zo ma annabi lutu duk su gane su ba don saboda mi don sun zo da sifa ta dan adam wala qad ja'at rusuluna ibrahima bil bushra har yaje yayi musu yanka inda ya gane cewa mala'iku ne ai ba zai musu yanka ba falamma ra'a aydiyahum la tasilu ilayhi nakirahum wa awjasa minhum khifa an gane ko annabi lutu walam ma ja'at rusuluna lutan fi abihim wa daqa bihim zar'a wa qala hadha yawmun yawmun asib da ya san mala'iku ne wadanda za su halaka da wadannan mutane da ba zai ji bakin cikin komai ba amma ba su gane bai gane su ba sai suka ce ya lutu inna rusulu rabbika lan yusilu ilayka dan haka dan an ce mala'ika jibril ya zo da wata sifa kaka zo ta a ai ƙarya ne kaza kaza kaza yoshi mala'ika ga kuwa da sura ta dan adam wannan duk hayaniya ce saboda suna son su yi kokari sai sun ƙaryatar da hadisan annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam an gane ko to Allah ce to la tajidanna wallahi zaka samu ashaddan nasi adawatan mafi tsananin adawa daga cikin mutane lil ladina amanu da waɗanda suka yi imani al yahuda sune yahudawa sun fi kowa adawa sun fi kowa tsananin makirci zuwa ga musulmai ba za mu ci nasara a kansu ba kuma sai mun bi tsarin da Allah subhanahu wataala ya ce na farko in za mu yaƙi kafirai in za mu yaƙi alaikum in za mu yaƙi kafirai a duniya duk aikin da za mu yi don Allah za mu yi yaƙi ba sai an ɗauki bindiga ba ya za mu yi mu tarbiyyantar da ƴaƴan mu su zama mazaje na gari mu yi don Allah ko ba haka nan bane ya za mu gina makarantu an gane na addini waɗanda mutane za su gane addini don Allah ya za mu yi mu yi makarantu waɗanda za mu samu ilimi na duniya don saboda addinin Allah ya ci gaba ba don saboda wani abu ba sai mun yi ikhlasi sannan kuma sai mun yi takawa sai mun yi hakuri bala in tasbiru wa tattaku wa ya'tukum min fawrihim hadha yumdidukum rabbukum kaji yadda Allah subhanahu wa ta'ala ada sharadi sannan kuma in muna son mu ci nasara a kansu sai mun ki saba ma Allah subhanahu wa ta'ala mun ci sabo iya gurgurdan halin mu a yakin Uhud an saba mu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam umurni daya al'amura sun kazo duka sun kalalace dan haka dole sai an bi Allah kuma sai an yarda cewa taimakon nan daga wajen Allah zai zo ba daga wai karfin mu zai zo ba domin lokacin da musulunci yayi karfi a yakin Hunain musulmi suka tsammanin za su ci nasara Allah ce wa yawma Hunain iz a'jabatkum kasratukum falam tughni ankum shay'a bata amfana ku da ku da komai ba sannan kuma mu yi shiri mu nemi ilimi kaka zo ka ce a ai an ce mahadi zai bayyana shine zai yaki kafirai kana nan kana jiran mahadi ya bayyana kai ko kafiri ya zo da sanda ko da bindiga yana ta kiɗa maka shin banza yayi maka dukan tsiya kai kuma kana nan kana jiran sai mahadi ya bayyana sai kafiri ya kashe ka mahadi ya bayyana a'a shi mahadi sai in ya bayyana za a bi shi yanzu kafin mahadi ya bayyana yi kokari ka samu ilimi ka kai ka kai ka kare kanka ina fata an kunce ni dan wannan tunanin da wadansu suke yi sai mahadi ya bayyana sannan su je su je su yaki wannan suna cikin hatsari ba haka an kace ba ba a ce ka jire mahadi ba amma in ya bayyana an ce ko ka bi shi la tajidanna ashadda an-nasi adawatan lil ladina amanu al-yahud lalle waɗanda suka fi kowa adawa kun ji hanyoyin da zamu mu samu nasara akan su wal ladina ashraku da waɗanda suka yi shirka an gane ko waɗanda suka yi shirka suka kafirce ma Allah suna adawa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da suka yi imani don me suke adawa da ku saboda kun yi imani da Allah shi kadai kun suka haɗa Allah da kowa shi ne shi ne addalilin da yasa suke adawa da ku dan haka mai adawa da kai saboda addini kai mamaki bai yiwa duniya ka zamna baka da makiyi saboda da yawa daga cikin mutane suna ganin wai in sun bi addini za a samu matsala bari su ga yadda za su yi ba za ku faɗi gaskiya ba wannan aikin banza ne in ka faɗi gaskiya sai kayi ɗan adawa in baka faɗi gaskiya ba sai kayi ɗan adawa haka duniya ta gada bai yiwa la yakhlu al mar'u min dhibbin walau kana mun'ajilan ala ra's al jabal ko fi ra's al jabal mutum bai rasa maki ko da ya koma cikin daji ya hau kololuwar duki ya gida ya zamna to sai ya samu maki dan da can wani da cewa kaga abincin da yake yi da gidan shi hayaki yana shigo min cikin gidan na fatan kamce ni bai yiwuwa duniya ka zauna baka da baki da haka kare ka bi Allah walan tarda anka yahud walan nasara hatta tattabi millatahum yahudawa da nasaru ba za su bi ka ba sai ka bi hanyar su ko ba haka nan bane to su ko yahudawa da nasaru ba hade kansu yake ba a'a wa ma ba'dhum bi tabi'in qiblat ba'd kaga in ka shiga cikin su ka bi wannan wannan ba zai bi ka ba in ka shiga cikin su ka bi wannan wannan ba zai bi ka ba kawai ka kama Allah ka rike Allah ka ci nasara Allah ya gane da mu ولتجدن أقربهم والله ذاك سامو مفي كسنتي دغ غريسو دغ cikin su kenan mawaddatan wadanda suka fi kauna aqrab wadanda suka fi kauna ma'ana suka fi kusanci da kauna lil ladina amanu ga wadanda suka yi imani alladina qalu inna nasara wadanda suka ce lalle mu ne nasara dan mi akai haka sai Allah ce zalika dalilin da yasa aka samu wannan bi anna minhum qissisina daga cikin su akwai qissisin ma'ana malaman su waɗanda suke shiryar da mutane zuwa ga zuwa ga zaman lafiya a cikin kristanci su da kira na suna canza canza sai a ce in an mare ka ta gefen dama ka ba da mi ka ba da hagu haka ake ta cikin kristanci amma kuma babu mai kesa babu mai yin manya-manyan makamai a duniya irin su to kaga ai wannan ya san amma abin da littafin su ya karantar da su mu kuma Allah ya ce wa a'iddu lahum mastata'atun min quwwa mun koma gida hatta da allura babu sai kafare sun yi mura subhanallah ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا أكوي رهبان ما سوء إبادة وأن إبادة ورهبانية نبتدعوها ما كتبناها عليهم الله بي أزا مسو إتبع أما سبو دا إمت يكي فانتهنا إبادة سكا إسكي يا في سام ونلوكتي وتزوتي رسا توشي دم وآملا دا متاني أنا يوم ظالم كتا إذا تكي ساوى سيطان إيمانا دا يسورا تنزوت شكا فيش آلي كيما سيكا كوما ديني دا متاني إنا فتا أم فهمتيني to dan haka dai daga cikin su akwai qissisin jam'i ne na alqissu ko alqassu alqassu je mun yi bayanin wannan musallaf ne lugawi muttahidul ma'na akwai mukhtaliful ma'na mun faɗi littattafai wa ruhbanan akwai ruhban waɗanda suka yanke daga zuwa ga ibada ba su komi sai ibada mun ce a musulunci babu wannan dan Allah yace bai wajabta ba mutum bai koma gefe yace a'a shi bai yin abin nan shi yasa ma cikin itikafi da muka yi bayani malamai suka ce bai halatta ba mutum yace zai yi itikafi a dun rayuwarsa to in kace zaka yi itikafi a dun rayuwarka wa zai kawo ma abinci wa zai kawo ma sutura wa zai kula da iyalinka kaga babu wannan shi yasa aqallu mudda ko da mun ce babu aqallu mudda to aksar mudda mutum bai yi itikafi dun rayuwarsa ba zai yiwuwa ba don in kace in kai za ka yi itikafi iyalinka suna da haƙƙi a kanka makota suna da haƙƙi a kanka jikinka yana bukata wa zai cishe ka in kace yanzu duniyar nan ma za ka tsaya kai itikafi don ibada to sai dai ka mutu don yanzu mutane suna son su ga mutumin da yake son yi ma addini hidima suna fatan ba su ga Allah ya tona masa asiri shi da abin da mutane suke so a ga alaramma ya ci bashi an ji labarin alaramma da shi da mai tebur ana kewaye ne sai an ce alaramma ya kai kwatahun su ta ehe ba ya ce qur'ani ya shi karanta ba tsaya karke qur'ani da zai zaka karanta wannan abubuwa shaɗan da yake gurar da mutane Allah shi gura mai kyau dalika bi anna minhum qissisi wa ruhbanan wannan ruhbanan tin bayyi ba bai dace ba shi ya kai su ga duwadi shi ya kai su yanzu har an zo ana halartar da komai namiji ya auri namiji mace ta auri mace amma kuma mu sai a zo a ce muna a'a mu ma ana son namiji ya auri namiji mace ta auri mace ƙarya ne sannan kuma a zo a ce mun yi yawa an gane ko sannan kuma a zo a ce a'a ya kamata in dai mutum ya zo ya rekonatar ɗin ɗan zina saboda su suna so su ɗauki ƴaƴa kaga yanzu an ce an yi rekonatar ɗin ɗan zina ya tabbata banna ce za ta yi ɗauki al'umma da ba ta iyaka kaga budare in sun yi zina sai mutumin da ya mamace zina zo ce ya riko ne cikin da ya yarda da shi kaga magana ta riga ta kare zawarin ne ba su jin tsoron zina saboda an ce in mutum ya haifi da dan shege je wajen wato ya je kotu ko wajen ICA ko ba haka ba lauya ya tabbatar da wannan za a ba shi gado to ko matan aure a haka ba za su jin tsoron yin zina ba tunda misali mace ta yi zina ta haihi da an gane ko tana da aure mijinta ya ce shi bai yarda da wannan ɗa ba sai wanda ya mata ciki ya ce ta zo shi ya yi reko ne sirɗin shi ya yarda da shi shin an ce su je su yi na kuma a ce su zo ba dan haka kenan an buɗe ma 'yan mata kofa ta zina an buɗe ma jawaru hanya ta zina an buɗe ma an matan aure su zina tunda ana iya ɗauka shi a ce kuma a bashi gado wannan yaki ne da musulunci wa annahum la yastakbirun Allah ce ba sa yin girman kai ga ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala duk mai yin girman kai ga ibada Allah duk mai yin girman kai ga ayoyin Allah wannan mutumin tabbas azaba Allah za su tabbata gare shi Allah shi muna tsari wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin duk mai girman kai Allah ba zai bar shi fahimci ayoyin Allah ba sai lokacin da musiba ta zo ko mala'ikin mutuwa ya zo sa asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighairi alhaq wa in yaraw kulla ayatin la yu'minu biha wa in yaraw sabila ar-rushd la yattakhidhuhu sabila wa in yaraw sabila al-ghayy yattakhidhuhu sabila ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين الله شمول طيب الله وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول
وإذا ما وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول idan suka ji abin da aka sabkar zuwa ga manzo shine wa shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam mun yi bayanin cewa ar-rasul wato daraja ce da tana girma fiye da annabiyu daga annabi ko ba haka ba ar-rasulu daban annabiyu daban an gane ko wato ar-rasul shine wanda aka ba shari'a mustaqilla annabiyyu kuma wanda an ba shi littafi an ce yayi aiki karkashin an gane ko karkashin shari'a ta wani manzo illa dai shi annabiyyu malamai sun yi sabani kan istinbatin shi annabiyyu ko ba haka ba shine waɗansu malamai suka ce daga annabuwatu ne kenan ɗaukaka ne waɗansu malamai suka ce a'a annabi'u ne daga annaba'u ne shine khabar waɗansu malamai sun ɗauki cewa kenan ma'ana biyu annabi'u tunda akwai qira'ata annabi'u ta imam ta imam wato nafi masalan ko kuma annabiyu waɗansu malamai suka ce dun ma'anar su daya alhamza ce ta kai karshe sai an kai ibdalin ta an kamar yadda ita wato wawo ce zama to da annabiyu da annabi'u dun ma'anar su daya in kuma mun ɗauki annabiyu daga annabuwatu ne shine asharaf annabi'u shine daga alkhabar duddai domin babu annabin da bai da daraja sannan kuma babu wanda Allah zai ma wahayi zama to kasantaccen mutum ina fatan kun fahimce ni to amma malamai suka ce shi annabiyun nan fa'ilun ne bi ma'ana maf'ulun ko bi ma'ana fa'ilun wato annabi'u muna cewa munabbi'u mai bada labari don annabi yana bada labari ne ga mutanensa aga ya zama to kenan duk ma'ana ismul fa'il ko kuma almunabba'u wanda an ka ba labari domin shi kamin a bashi labari shi ma sai da aka turo mala'iku suka masa bayani ina fata an fahimce ni falamma nabba'a hadihi qalat man anba'aka hada qala nabba'ani al-alim al-khabir kaga nabba'aha shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine fa'ili qalat man anba'aka hada kaga shi kuma yanzu ya koma maf'ulun bihi don an bashi labari qala nabba'ani al-alim al-khabir dan ya zama maf'ulun bihi don haka yana iya mutuwa bismil fa'il yana iya mutuwa bismil maf'ul wannan aya waɗansu malamai suka ce ta sauka ne akan najashi lokacin da aka karanta masa ayoyin Allah subhanahu wataala sai yayi hawaye hawaye na har suka san ko suka ce ka je mun yasa idan muka dibi malamai sun kawo cikin sira wato bayani mai tsawo wannan bayanin yana da tsawo amma dole za mu yi hakuri mu yi shi saboda da shi za mu gane yadda musulunci ya ci gaba ibnu ishaq ɗaya daga cikin manya-manyan malaman sira na musulunci ya kawo a cikin sirarsa yake cewa haddasani Muhammad bin Muslim az-Zuhri an Abi Bakr bin Abdurrahman bin al-Harith bin Hisham al-Makhzumi an Ummi Salama Ummi Salama matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam binti Abi Umayya Abi Umayyata ba waccan ba kenan bin al-Mughira zawj Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kaga Ummu Salama binti Abi Umayya bin al-Mughira زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت ita ummu salama take bada labari matan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin littafin ibnu ishaq a cikin siratinsa take cewa lamma nazalna ardal habasha lokacin da muka zo a ƙasar habasha ita ce ethiopia ko ko eritrea ko wani yanki tsakanin ethiopia da eritrea a yanzu dan can wancan lokaci babu Ethiopia can wancan lokaci babu Eritrea shi yasa wadansu malamai suke ganin yankin da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka zauna a can ne a tsakanin Eritrea da kuma ƙasar Habasha yake ita ce Ethiopia jawarna biha khayra khayra jarin an-najashi kenan mun zamna ga mafi dadin makwabtaka shine wato an-najashi take cewa aminna ala dinina mun samu aminci akan addinin mu وعبدنا الله تعالى لا نؤذى ولا نسمع شيئا نكرهه من بوتا ما الله أتن لا نؤذى با أتوتدم ولا نسمع شيئا نكرهه با مجان أبن دمكي كاما فلما بلغ ذلك قريشا لو كتند قريشا وأن اللاباري يكي غريسو اكتمروا بينهم سيسكي شاورا أتكنكان سيسكي تارو أن يبعثوا إلى النجاشي ستورا زواغ النجاشي فينا رجلين منهم su tura mazaje guda biyu jaldaini mutane masu tsananin ƙarfi an gane masu iya jayayya kuma masu dagewa akan al'amari imam shafi'i ya ce wa kun rajulan alal ahwali jaldan ko jildan wa shi matuka samahatu wal wafa'u wa an yahdu lin najashi hadaya su tura masu quraishawa najashi hadaya kyaututtuka mimma yustatrafu abinda ake wato jin daɗi da shi abinda ake kawa da shi na kayan alatu min mata'i makka na daga kayan makka wa kana min a'jabi ma ya'tihi minha al'adam mafi abinda najashi yake so daga makka shine al'adam fata an gane ko fata ana kiranta al'adam ita ko miya ana kiranta al'idam al'adam da alhamza ne wato ita ce fata mai kyau fa jama'u lahu adaman kafiran sai suka hada mishi fata mai yawa walam yasruku min batari qatihi busbar daga cikin malaman da ke kewaye da shi ba ko ƴan majalisarsa bitriqan ya an ce bitriq asalin shi alqaid amma nan cikin wato kristoci ana nufin malamin su illa ahdaw lahu hadiyatan face sun kawo mai hadiya thumma ba'athu bidalika sai suka tura abdullahi ibn abdullahi ibn abi rabi'a suka tura abdullahi dan abi rabi'a wa amra ibn al-as wa abd amr dan as wa amaruhuma bi amrihim kenan sai suka umurce su da umurnin su ma'ana suka kallafa musu al'amuran su suka sa su shugabanci qalladuhum az-za'ama wa qalu lahumu suka ce idfa'a ila kulli bi tariqin hadiyatahu ko ba kowane wanda ake waye da sarki dan fada dan kanzagin fada tashi kyauta qabla an tukalliman najjashi fihim kafin kuma najjashi magana kenan ku ba da cin hanci ba yau ne ake fara ba ko thumma qaddama ila an-najjashi hadayahu sannan suka ba najjashi bayan sun ka sun ba wadancan ثم سلاه sai suka tambayi Dajjashi an yusallimahum ilaykuma kenan ku ce Dajjashi ya ba ku waɗannan mutane suka yi hijira qabla an yukallimahum amma kafin ya musu magana kaga duk mutumin da bai da gaskiya sai ya ce da an zo ka a tambaye shi kawai a kama shi a in an ka zo kotu in ana shari'a alƙali na gaskiya kotu ta gaskiya sai a ce kai faɗi in ka faɗa sai a ce to kai kuma ƙaƙa amma a ce wani ya faɗa wani ba zai faɗa ba kaga abin ba zai yi kyau ba ko ƴan jarida sai a ce in ka ji abin da wani ya ce ka je inda wanda suke jayayya da shi ka ji abin da zai ci zai kare kanshi ko ba zai kare kanshi ba to amma mu yanzu kawai sai a ce ai an ce kaza shi kenan magana ta kare qalat satti fa kharaja sai suka fita shi wato Abdullahi an Abi Rabi'a da Amr ibn al-As حتى قدم على النجاشي سيد سنك زوج النجاشي ونحن عنده بخير بخير دار عند خير دار كنا منا منا سامو واتو مفي كاون جدا da kuma mafi kyawun abin nan wato makoci falam yabqa min batariqatihi bi tariqun illa dafa'a ilayhi hadiyatahu qabla an yukallima an-najashi busu yadda suka yi magana da najashi ba sai da suka ba kowa waɗanda ake wa da shi ta su kyauta ana son a kai ga wato sarki kenan dole fada sai kowa ya ci wa qala li kulli bitriqin minhum suka ce ma kowane dan fada ko ko malami na kristanci daga cikin su innahu qad dawa ila baladil malik min naghil manu sufaha'u lalle akwai waɗansu matasa wawaye an gane ko waɗanda suka tattaro ko suka tuttudo ko suka taro zuwa garin wannan sarki فارقوا دين قومهم سنبر الدين متانيس ولم يدخلوا في دينكم بسشغتكم الدين كبا وجاءوا بدين مبتدع سنزود ولي الدين كاغجي لا نعرفه نحن ولا أنتم موبا مسونا الدين با كما بقسونا الدين با وقد بعثنا إلى الملك فيهم أشراف قومهم منتورا ما sarki ashrafa qaumihim mafi daraja daga cikin mutanen su li yaruddahum ilaihim dan ya maido mu da su abinda yasa aka turo su saboda kawai ka a saurare su a turo su fa idza kallamna al-malik fihim in muka yi sarki magana fa ashiru alaihi bi an yusallimahum ilaina wa la yukallimahum sarki kawai da an yi magana ku ce to kawai ya bada su kai ya tsayawa ya saurare su fa inna qaumahum a'la bihim aynan domin mutanen su sun fi su ɗaukaka ta sani wato ido da gare su ma'ana sun fi su sani wa a'lamu bima abu alaihim kuma su suka fi sanin aibin da suke tattare da shi abin da sun ka aibanta musu kenan fa qalu lahum na'am sai yan fada suka ce eh ba matsala an gane ko thumma innahuma qaddama hadayahuma ila an-najashi fa qabilaha minhuma sai suka ba najashi tashi kyauta ثم كلماه sai suka yi masa magana fa qala lahu suka ce ayyuhal malik ya kai sarki innahu qad dawa ila baladika min naqil marun sufaha lalle waɗansu yara wawaye sun tar sun zo zuwa garinka farqu dina qaumihim sun bar addinin mutanensu walam yadkhulu fi dinika busga cikin addinin ka ba waja'u bi dinin sun zo da wani addini ibtada'uhu la na'rifuhu nahnu wala anta addinin da baka da sani akan shi mu ba mu da sani wa qad ba'athna ilayka fihim ashrafa qaumihim mun turo maka mato mafi daga cikin mafi daraja daga cikin mutanensu min aba'ihim na daga iyayensu wa a'mamihim da baffanninsu wa asha'irihim da ƴan uwansu an gane ko familikin su li taruddahum ilaihim dan kamar yadda su zuwa gare su fahum a'la bihim aynan su suka fi sani wato sun fi gane halayen su wa a'lamu bima abu alaihim kuma su suka fi sanin abin da suka yi musu suka aibanta su akan shi na addinin su da suka bari wa atabuhum fihi kuma suka zarge su da shi qalat sai ta ce walam yakun shay'un abghada ila abdullahi ibn abi rabi'a wa amr ibn al-as min an yasma'a kalamahum an-najashi abinda suka fi kama najashi an gane ni ma'ana kar ya ji maganar su ma'ana kai ya ji maganar sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam shine abinda ummu salama ummul mu'minin take faɗa radiyallahu anha bayan sun faɗi wannan suna son kawai ayi hukunci an gane ko shikenan wato sai ta ce an yi sama a kalamar mun najashi qalat fa qalat batariqatuhu hawlahu sai su mutane da suka kewaye da sarki suka ce sadaqa ayyuhal malik sun yi gaskiya ya kai sarki qaumuhum a'la bihim aynan mutanen su sun fi sanin halin su wa a'lamu bima abu alaihim sun fi sanin dalilin da yasa suka aibanta su fa aslimhum ilaihima ka bayar da su zuwa gare su falyaruddahum ila biladihim wa qaumihim su mayar da su zuwa ga kasar su da mutanen su qalat tace fa ghadiba an-najashi sai najashi yayi fushi an gane sun makara ce la ha Allah waɗansu malamai suka ce nan a wata riwaya la wallahi ya ce la da Allah ba zan yi haka ba idan la usallimuhum ilayhi ma ba zan ba da su zuwa gare su ba wala yukadu qaumun jawaruni ba zan ba da izini ba ayi wato wato ayi makirci ga mutane da suka zo wajena in kana mutum nagari baka da azalunci mutane in kana da karfin da zaka hana azalunce su nan wala yukadu asalin kada ala qaumin ne amma nan an yi hasken harfin jarri ban ya halatta aluga wala yukadu qaumun ba za a yi aibanta ba ga wadansu mutane jawaruni sun zo sun wato sun kulla makwabtaka da ni wa nazaru biladi sun zauna a gari na wa ikhtaruni ala man siwaya sannan sun zabe ni akan wani na ai akwai sarakai da dama amma ba su je wajen su ba suka je waje na shi yasa ka gode ma Allah in kaga al'amari na Allah ya tashi an neme ka kakkai fushi in kana da ilimi kana da dama ka bayar da ilimin nan in kana da kuɗi kana da dama ka bayar in kana da matsayi na na wato na duniya ka bayar mutum nawa adda matsayin ba a je wajen shi ba sai kai in dai kana da dama in babu dama kuma ka ga ka gaya musu magana mai kyau wallahi jama'a ana so in gabatar da karatu ko muhadara ko wa'azi ko kaza ban da dama ne ku yi hakuri har zuwa gaba amma ku je wajen wani ko wajen wani in an zo wajen ka za a yi harkar wa'azi ko za a gina jami'a ko za a sai mota ta zuwa wajen wa'azi an zo harka addini an neme ka kai wani kakka ji bakin ciki shedan ne yake sa ma hushi domin akwai dubban masu kuɗi amma ba a je wajen su ba sai an ka je wajen ka ina fata an fahimce ni najashi ne yace wannan ba zai yiwa ba an gane ko waqtaruni ala man siwaya hatta ad'uhum fa as'alahum sai na kire su na tambaye su amma yaqulu hadani fi amrihim abinda suke faɗa cikin al'amarin su fa in kanu kama ka wato fa in kanu kama yaqulani aslamtuhum ilayhim kenan in yadda suka faɗa haka nan ne to zan bada su an gane ko warzatuhum ila qaumihim zan mayar da su zuwa ga mutanen su wa in kanu ala ghairi zalika in ba akan haka ba mana'atuhum minhuma ba zan bada su ba wa ahsantu jiwarahum zan kyautata zamana da su makwabtaka ta ma jawaruni ay muddata ma jawaruni makkatsuna makwabtaka da ni qalat tace thumma arsala ila ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai tura zuwa ga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam falamma ja'ahum rasuluhu ijtama'u lokacin da sakon najashi wato dan sakon najashi yazo musu suka hadu thumma qala ba'dhum li ba'd sashin su yace ma taquluna li rajulin idza ji'tumuhu mi za ku ga ya masarki idan kuka zo mishi qalu naqulu wallahi ma 'allamana wa ma amarna bihi nabiyyuna sallallahu alaihi wasallam za mu fadi abinda mun ka sani kuma abinda annabi mu ya sanar da mu kuma abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya umurce mu ka'idan fi zalika ma huwa ka'idun duk abinda zai faruwa ya faru falamma ja'u lokacin da sun ka zo wa qad da'an najashiyu asaqifatahu najashi ya kirai asaqifa jam'i ne na usqufu shine malami na kristanci fa nasharu masahifahum hawlahu suka dauko littafan su nan ba qur'ani ake nufi ba sa'alahum sai sai wato shine jashi ya tambaye su fa qala lahum ma hadha ad-din alladhi qad faraqtum fihi qaumakum wani addini ne kuka zo da shi wanda kuka saba mutanen ku walam tadkhulu fi dini ku shiga cikin addini na ba wala fi dini ahadin min hadhihi al-milal kun ba ku shiga cikin addinan da kuka iske ba qalat sai suka ce فكان الذي كلمه جعفر بن ابي طالب جعفر بن ابي طالب شيء magana inji ummu salama فقال له ايها الملك yake cewa ya kai sarki kunna qauman ahla jahiliya mu mutane ne muna akan jahilci muna al'amurra akan rashin ilmi na'budu al-asnam muna bauta ma gumaka wa na'kulu al-maita muna cin wato mushe ko masai wa na'ti al-fawahish muna zoma alfasha daban-daban wa naqta'u al-arham muna yanke zumunta wa nusi'u al-jiwar muna muna na alaka tsakaninmu da makwabtanmu wa ya'kulul qawiyyu minna ad-da'if mai karfi yana cin wanda bai da karfi kamar yadda duniyar yanzu take wanda babbar kasa ita ce mai makamai mai ilimi ta yi abin da ta ga dama sauran kuma su yi wanda za ta fishe su fa kunna ala zalika mun kasance akan haka hatta ba'atha Allahu ilaina rasulan minna Allah ya turo muna manzo daga cikin mu na'rifu nasabahu wa sidqahu mun san nasabar sa dangantakarsa wa sidqahu da gaskiyarsa wa amanatahu da amanarsa wa afafahu da kamewarsa fada'ana ila Allah sai ya kira mu zuwa ga Allah lil wahidahu don mu kadaita Allah shi kadai wa na'budahu kuma mu bauta ma Allah shi kadai wa nakhla'a sannan mu yar mu yi yardi mu jefar da ma kunna na na'budu nahnu wa aba'una min al-hijarati wal awsan abinda muka kasance muna bauta ma da mu da iyayenmu na duwatsu da kuma wato gumaka wa amarna bi sidqil hadith ya umurce mu da gaskiyar zance in zaka faɗi ka faɗi gaskiya wa ada'il amana kuma mu wato bayar da amana mu- mu cika amana wasilatir rahim sannan kuma mu sadar da zumunta wa husnil jiwa sannan mu kyautata makwabtakan mu wal kaffi anil maharimi mu daina afkawa cikin haram wad jima mu daina zubar da jini ko kisa wa nahana anil fawahish ya hana mu alfasha wa qawliz zur da fadar zur wa akli malil yatim da cin dukiyar maraya wa qasfil muhsinat ko almuhsanat da kuma zargin mata waɗanda suke kamambi waɗanda ba su zina don ɗaya ana son a bata kowa sai a ce har masu hijabi duk su ma zina suke yi a'a waɗansu daga cikin su in an ce dama ba don Allah suke sawa hijabi ba wa amarna an na'budu Allah wahda ya umurce mu bauta mu Allah shi kadai la nushrika bihi shay'an kan mu hada shi da wani abu wa amarna bis salati waz zakati was siyam ya umurce mu da sallah da zakka da azumi qalat ummu salama tace matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa addada alaihi umural islam islam sai ya zana mishi an gane ko ya lissafa mishi al'amura da musulunci fasaddaqnahu sai mun ka gaskata wannan annabin wa amanna bihi muka yi imani da shi wattaba'nahu muka bi shi alama ja'a bihi min Allah ga abin da yazo da shi daga wajen Allah fa abadna Allah wahdahu sai muka bauta ma Allah fa lam nushrik bihi shay'a bamu bamu hada shi da wani abu ba wa harramna ma harrama alaina muka haramta abin da annabin nan ya haramta muna wanda yace Allah ne yace ya haramta muna wa ahlalna ma ahallalana muka halatta abin da ya halatta muna abin da ya bamu labari Allah Allah ya halatta muna fa ada alaina qaumuna mutanen mu suka yi muna ta'addanci fa azzabuna suka azabtar da mu wa fatanuna an dinina suka fitine mu daga addinin mu li yarudduna ila ibadatil awsan dan su mayar da mu zuwa ga bautar gumaka min wato ila ibadatil awsan zuwa ga bautar gumaka min ibadatillahi ta'ala mu baro bautar Allah subhanahu wa ta'ala wa an nastahilla al khaba'ith mu halattar da abubuwa waɗanda suke masu mummuna masu datti falamma qaharuna lokacin da suka rinjaye mu wa zalamuna suka zalunce mu wa dayyaqu alaina sun ka kuntata akan mu wa halu bainana wa baina dinina suka shiga suna son shiga tsakankanin mu da addinin mu kharajna ila biladika muka fita zuwa garinka wa ikhtarnaka ala man siwaka muka zabe ka wato wato muka bar waninka wa raghibna fi jiwarika muka kaunaci makwabtaka da kai wa rajauna alla nuzlama indak muka yi tsammani muna kwadayi ba za a zalunce mu wajenka ba ayyuhal malik ya kai sarki qalat tace fa qala lahu najashi sai najashi yace hal ma'aka mimma jaa bihi anillahi shay'un kai ja'far kana da wani abu wanda annabin nan yazo da shi daga wajen Allah qalat tace fa qala lahu ja'far sai ja'far yace na'am na'am fa qala lahu najashi sai najashi yace fa qara'ahu alayya karanta mini qalat tace fa qara'a alayhi sadran min kaf haya ayn sad sai ya karanta mishi farkon suratu maryam qalat tace fa baka sai yayi kuka kaga wa idza sami'u ma unzila ila ar-rasuli tara a'yunuhum tafidu min ad-dam'i kaga duk da yake wannan asar yana da tsawo amma dole ne sai an kawo shi saboda mutane su fahimta kawai wani zai iya ɗaukar abin nan ala ayyati hal dai yanzu za mu yi kokari mu karasa wannan asar gobe Allah ya kamar sai mu isar da qissat fa baka wallahi an-najashi najashi yayi kuka hatta ihdallat lihiyatahu had wato gemun yasa tattika da hawaye wa bakat asaqifatuhu malamansa waɗanda ke kewaye da shi suka yi kuka su ma hatta akhdalu masahifahum ha hawayen suka zubar da wato suka zuba akan qur'anin nan su ko littattafan su zamu ce tun ba alqur'ani ne aka hannun su ba hina sami'u ma tala alaihim lokacin da suka ji abin da aka karanta thumma qala an-najashi sai najashi yace inna hadha lalle wannan wallazi jaa bihi isa da wanda isa ya zo da shi la yakhruju min mishkatin wahida ya fito ne daga haske daya daga wajen Allah in tariqa ku tafi fala wallahi yace na rantsi da Allah la usallimuhum ilaykuma bazan ka bazan bayar mika su ba zuwa gare ku wala yukaduna kuma ba za a sake yi musu kaidi ba a yi musu makirci a cikin wannan ƙasa to kun ga ɗan uwa wannan asar gaba ɗai ya canje zamani na karatu ko ba haka ba amma qadiyar najashi kuma bata kare ba gobe Allah ya kai mu na rai insha Allah ta'ala zamu zo mu kissa wa mu karasa wannan kissa mu dauko wannan aya mu hada sai mu yi gaba ko ba haka nan bane dan ya kamata mu dakanta abinda muka faɗa ya zama to daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ya gafarta muna wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh